الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله har yanzu dai muna nan a yau a darasi na takwas darasi na takwas ne a cikin wannan littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أيوة wannan yammaci na talata ashirin da takwas ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yammaci na ashirin da hudu ga watan biyu a shekarar da ture 1998 a wannan masallaci namu usman bin affan kofar gadon gaya kano as-salatu ala al-minbar matashiyar maganar mu ta yau as-salatu alal minbar yin sallah akan minbari wa salla sallallahu alaihi wa sallama marratan alal minbar kun ja shi da yawa yau dai yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya yi sallah akan minbari wa fi riwayatin annahu bi salasi darajat a wata riwayan ya tabbata mimbarin annabi ma'abucin matattakala guda uku ne ɗaya biyu uku shi ne mimbari na sunna yayin da mimbari ya wuce uku ya zama na bid'a ya zama wajibi a sassabe shi a dawo da shi matattakala uku an gane ko fakama alaihi sai annabi ya tsaya akan mimbarin fakabbara yayi takbiratul ihram wa kabbara an-nasu wara'ahu mutane a bayansa su ma suka yi kabbara wa huwa alal minbar annabi na kan minbari su sauran suna ƙasa thumma raka'a wa huwa alaihi annabi yayi ruku'i yana kan minbari thumma rafa'a sannan ya dago daga ruku'i fa nazala al-qahqara sai ya sauko daga minbari da da baya da baya shine al-qahqara da baya da baya sai ya sauko daga kan minbari da da baya da baya hatta sajada fi asl al-minbar wato har sai da ya sauko kasa sai ya sujada a kasan minbarin kenan gokin sa na kusa da cikin minbarin kenan sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ta daya yayi ta biyu kuma zai tashi raka'a ta biyu ko kuma ada sannan sai ya sake komawa ya hau kan minbari fa sana'a fiha kama sana'a fi raka'atil ula ya aiwatar a cikin wannan raka'a ta biyu kwatan kwatin abin da ya aiwatar a cikin ta farko hatta faraga min akhir salatihi har annabi ya kammala sallar sa kakaf gaba daya thumma aqbala ala nas sannan sai annabi ya wayo ya kalli mutane fa qala yati ya ayyuhan nas inni sana'tu hadha lita'tammu bi ya ku taron mutane na fayi haka ne domin ku yi koyi da ni wa lita'allamu salati kuma domin ku san irin sallata sallallahu alaihi wannan shine matukar koyarwa idan ya kama limami ya yi wa mamudinsa haka don su fahimci sallah ya halatta an gane ku kuma wannan hadisi ke nuni zuwa ga wata matsala ta fikihu da wani hukuncin liman ya hau wani wuri matattakala sama da inda mamudinsa suke ya halatta ga shi annabi ya hau sun bai kuma sallar ta yi an gane ko amma mu a malikiyance idan liman ya hau wani wuri mai tudu ma mu suna kasa ya yi ya aikata makaroni ba wani makaroni ga shi mata takala uku ba mata takala ɗaya ba an gane ko idan ya kasance wani uzuri ya sa liman ya hau wani wuri mai tudu ko dama ya tsam ginin masallacin da aka yi inda liman yake akwai dan tudu to duk wannan babu abin nan yi halas darajat me yake to lamba ta nawa ko ba na riga na faɗa mutum ɗazu to ko kuke ji an faɗa to bai a faɗa kowa ji wai ya ce a lamba ta hudu a ƙasa lokacin da aka ce mimbarin annabi mata takala guda uku ce sai malam yace haza huwa sunnatu fil mimbar wannan ita ce sunna wajen yin mimbari kar ya yace mata takala uku an yakuna za ka lasu darajatin ya zanto mata takala uku kadai la aksara kar a yi sama da haka wa ziyaratu alaihi bid'atun umawiyya kari akan mimbari ya wuce mata takala uku banu umayya ne suka kirkiro wannan kafiran ma ta'arrada safar al-qatay yaso da dama ko tu'ridu safar al-qatay ko ta'arradu safar tu'arridu safar al-qatay wannan karin na mimbari ya wuce mata takala uku yana sa sahun gaba ya zanto an yanke shi don kaga mata takala in za ta yi tso dole ta fara daga cikin inda sahu yake ta miƙe ta miƙe ta yi gaba liman na can kuma nan gurin sai ga sahu ya fara mimbari ya datse shi kuma ya ci gaba kaga mimbari ya hana haduwan sahu kenan yanzu an hada an hada an bid'a ta haifi bid'a kuma yace wal firar min zalika yaj'aluhu fi zawiyat al gharbiyyah min al masjid aw al mihrab bid'atan ukhra wadansu domin su kasance da su mimbari mai tsawo da zai yanke sahu ba suna son su dole ya tsawo amma ba su su yanke sahu to sai su yi mihrab shi ne irin wannan mashigar liman dan kurmin nan da ake wa liman shi ma a lokacin ginin a lokacin annabi ba a yin haka yanzu a yi masallaci masallaci ana yin sa ne bai ɗaya kawai ba a yin dan lungun shigar liman shi ma bid'a ne wajen gini to sai su yi ginin ko mai tsawo mai girma wai dan mimbarin ya zanto yana wannan lokwa bai sa sahu ya yanke ba yake to kuma guduwa a fada cikin wancan kuma an shiga wata bid'ar kuma daban wa kazalika ja'alhu muttafa'an fil bidari haka ko wanda suke yin dabara sai su sa shi akan abin nan jikin jikin bango mimbarin ya sama fil bidari janubi kasirfa yas'adu alaihi bi bi diraj bi dirjin li waɗansu dabarar da suke na taba ganin irin wannan a saudiya a cikin madina a unguwar kimilatel wato yadda ake sa a mimbarin a nan gurin amma musu gasa ta baya mata takalar ta baya sai liman kawai ya leko daga wata kofa ta sama ya hutu ba ya kare sannan a rufe kofar ya dawo kuma ya shigo masallaci ya abin nan ce ta wannan ma wata bid'a ce kuma da gane ko sai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasu sai sai shirya ita ce shiryar annabi razi al-fath ka duba littafin fatawar bari jizu na biyu safi na 331 kamar yadda yake in kana son karin bayani kan wannan mas'ala a takaice dai wannan hadisi na nuna lalle ne a tsaya a nuna wa mutane sallah ko da ya kama a yi ta a aikace saboda mutane za su fi fahimtar ta a aikace sama da yin ta a magance an gane ko sannan kuma yana nuna idan liman ya hau wani wuri mai tudu saboda wani gharar wanda yake na shari'a saboda cimma wata manufa ta shari'a wannan babu laifi ko ba aikata makaruhi ba ha kuma idan mamu ya hau wani wuri mai tudu to shi ma babu laifi an ga abu huraira na bin liman da kan tsoro masallaci ya cika sai ya hau kan tsoro ne liman na kasa shi na can sama kenan kuma sallar ta yi an gane ko as-fitratu wa wujubuha matashiyar magana ta gaba za a yi magana ne akan sutura da kuma wajabcin rukun sutura wato sutura ba mustahabi bane wajibi ne cikin sallah ko sallan farilla ko ta nafila ba bambanci tsakanin mazaunin makka da mazaunin madina da mazaunin masjidil aqsa ko a ina kake ana bukatan sutura idan za ka yi sallah وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجود سجوده والجدار ممر شاة يتي وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة النبي يا كسنتي ينا ايوا كسد سترتا فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع wani lokacin annabi na tsayawa tsakaninsa da garun da ke gabansa gwargwadon zira'i uku wato tsakanin inda ya tsaya da inda suturarsa take ko bangon da ke gabansa yake zira'i nawa zira'i uku wa baina mawdu'i sujudihi wal jidari mamarru shatin tsakanin inda yake aza goshinsa in ya zo yin sujada tsakanin wannan wuri kuma da bango mamarru shatin gurgudan yadda akuya za ta iya wucewa kaga bai kai zira'i ɗaya ba kenan to kaga wannan na nuna mana sunna wajen yin sutura ta zanto tana saitin ka a gabanka ka ba ka sa ta a damanka ba kamar yadda waɗansu malaman fiqh suka ce ba kuma a hagun ɗinka ba kamar yadda waɗansu malaman fiqh suka ce waɗansu sun ce wai ka sa ta a damanka waɗansu sun ce ka sa ta a hagunka wai kar ka sa a saitin gabanka saboda wai in ka sa a saitin gabanka in jahili ya ganka sai ya tsammanin kana bauta wa katako ka yi sujada da katako to amma wai ka sa ta daga gefenka damanka ko hagun ɗinka wannan ijtihadi ne suke suka faɗa haka annabi yana sa sutura a saitinsa kuma daidai gabansa hadisi ya riga ya zo ba to ba maganin kiyasi kuma duk wanda ya jahilci wannan sai ya nemi bayani sai kai masa in ka ji ya fahimce gaba da daidai ta ka ta ku kake bauta ka ce ubangiji nake bauta wannan kuma wata shari'a ce daban amma wannan katakon la ya zurru wa la yanfa ba haka Umar dan Khattab ya ba lokacin da ya je ya sumbaci Hajar al-Aswad ya sumbace shi yace ni na san cewa annaka hajarun la tadurru wa la tanfa dutse ne kai baka cutarwa baka amfanarwa ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك بعد أن النبي يا سنباتيك با دفع روانا ركي بلن سنباتيك با da hajar al'asar yake ko da mutanen suke tazo wajen da mutanen suke tazo wajen da hajar al'asar yana jinsa amma kar mutane su ɗauki sumbatar da mai aikin haji ko umara ke wa hajar al'aswad akwai wani abu a wajen na nau'in burkushin bauta ga wannan dutsen a'a al-ibadatu lillahi wahda kaga tsabagen tauhidi kenan yace annabi ya ga sun ya sun bai sai sun bace ka hikimar ban sani ba amma na rana da ke ba dutse bane kai baka fitarwa baka amfanarwa hajar al-aswad wanda annabi yake hajar al-aswad ko daga aljannan ki amma ma zalika la yanfa'u wala yadhur لا يضر ولا ينفع waɗannan hadisai da muka karanto yanzu dukkanin su ingantattu ne wanda yake cewa tsakanin annabi da suturansa zira'i uku wannan hadisi ne ingantacce na bukhari da imamu ahmad wanda yake cewa tsakanin inda annabi ke tsora goshi da kuma wato sutura kuma shi wannan gwargwadon inda akwai za ta wuce wannan bukhari da muslim wa kana yaqulu la tusalli illa ila sutra wala tada أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه الكريم وكان يقول النبي أكثر سينا ولا تصلي إلا إلى سترة كرك سترة كي صلى سيف إن غا سترة غبنك kaga na annabi ya hana kai sallah sai da ni sutura sallan nafila kadai sallan farilla kadai duka sallah la tusalli kada kai sallah haka yake mutlaqan kaga nafila da farilla duk sun shiga ciki kun fahimta ko la tusalli kada ka kuskura kai sallah illa ila sutra sai ya zuwa ga sutra wala tada ahadan yamurru baina yadayka kada ka kyale wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da sutran ka yake zai kwatsa ya wuce fa in aba in ka hana shi yaki fal tuqatilhu to ka yake shi fa inna ma'ahu al-qarin akwai shaytanin sa tare da shi kasan kowane mutum akwai karin tabi sahabbai suka ce har kai ma ya ma'aikin Allah kai ma akwai karin tare da kai ce hannu illa anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslam sai da ni Allah ya taimake ni akan shaytan na shaytani na sai shaytani na ya musulunta da haka baya umarta ta sai da alkhairi amma namu kuma suna nan a yadda su kowane mutum ina ya qala qarinuhu rabbana ما أتقيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصمون بي وقد قدمت إليكم بالوعيد idan kana cikin sallah ga sutura gabanka sai wani zo zai wuce tsakanin suturanka ya wuce to sai kai masa ishara da hannu dakata idan ya ce sai ya ƙara tahowa to falsu qatilhu to sai ka yaƙe shi to me ake nufi da ka yaƙe shi shine malamai suka fasara shi ne sai suka ce fal tudafi'uhu mudafa'atan akbar min allati qablaha sai ka yi masa ishara mai karfi sama da tadarzu ba wai ka yake shi ku kama fada ba in ka yake shi ku kama fada akwai malaman da suka faɗa ka amma kuma ai ko maganar sallah ta kare kuma sai wani abun daban amma ana son kai mudafa'a idan ya tau sai kai ishara bai kuskura ba sai kai ishara da ta fada da karfi karfi haka ya ƙara tsohuwa kuma ka ƙara da musguna masa har sai ka iyakacin kokarin ka ya bi ta bayan ka wannan shine abin da shari'a ta umarce ka sai annabi ta fa inna ma'hul qarin lokacin da ya taho zai wuce ta gaban ka shedan shedanin sa ne ya ingizo eh eh ya za ka kyale shi ba in ka kyale shi ka saba annabi ba za ka kyale shi yake ba ko bai fahimta ba ko bai yin fahimtar sa akwai wani sahabi ai da ya kare wani saurayi saurayin ya taho ya taho ya sake ture shi abu sai da kudure wannan saurayin ya rinka duddura masa ashar aka ji har wurin halifa aka ji har wurin sarki a kan kirsa da taho ce ba za ba zai ba zai taɓa kyale shi yake ba har da ƙananan yara akuya ma annabi bai bar ta wuce ba akuya za mu karanta nan gaba akuya ma ba za ka bari ta wuce ba mage ba za ka bari ta wuce maka ba wallahi kana karamin yaro wannan hadisi ibnu khuzaima ne ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin sa bi sanadin jayyid wa yaqulu idza salla ahadukum ila sutra annabi na cewa idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah ga sutura gabansa falyadnu minha ya kusanci wannan sutura din menene ma'anar ya kusance ta gwargwadon ne gwargwadon abin da muka karanta a baya tsakaninka da sutura zira'i nawa uku tsakanin inda zaka ɗora goshinka da sutura fa mamar rushatin shine falyadnu minhu wannan ya zo da abin a jimilce hadisin baya shine fasararsa falyadnu minha la yaqta'u shaytanu alaihi salatahu kada shaytan ya ya yanke masa sallarsa yana nufin idan kana sallah ba tare da sutura ba dan zai iya yanke ma sallar ka ya zo ya wuce ta gaban ka ya jefa maka wasu wasu ya ya hargitsa ma sallah gaba daya ko in kana sallah tsakanin ka da sutura nisan yayi yawa nan ma dan na iya wasa da kai amma kusantar ka kusa da sutura shi zai baka kariya daga shaitan kun fahimta ko ababen da ke kare mutum daga yawan wasu wasu cikin sallah daga shaitan a cikin sallah babban abu na farko ka gina sallar kamar yadda annabi ya ce ayi sallu kamar ra'aytu muni usalli to kaga tun daga farkon sallah har karshen ta in dai kai yadda annabi ya ce to za ga duk kariya ne daga shedan daga cikin su ko sanya sutura din kansa wanda dama in kai sallar ka ba ta sunna bace ba ruwan ka sutura na biyu kusantar ka kusa da sutura na uku lokacin da ka tsaya za ka yi addu'iyatul istiftahi wanda bayanin su zai zo nan gaba addu'o'in bude sallah duk wannan ababe ne da ke kare mutum daga sharrin shedan a cikin sallah ko ke sallah na tsatsiya kai sallah a cikin kwanciyar rai amma da zaran ka saba ma annabi gurgurdan yadda ka nisanci kowace irin suna cikin sunonin annabi to kayi nisa da sunna kuma kana kare kusantar yadda shedan zai iya kai ma farmaki kuma farmakin yayi tasiri a kanta Allah ya tsare mu wannan hadisi Abu Dawud wal Bazzar suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce وكان أحيانا يتهرى الصلاة عند الأسوانة wani lokacin annabi na kirdadon yin sallah inda al'uswanati a wurin ginshikin masallaci wato idan annabi ya shigo masallaci zai sallan nafila yakan zo inda ginshiki yake yi sallar haka ne suna cikin masallaci ka shigo za ka yi tahiyatul masjid karkace wato gurinka shine kama sahu wannan yana da falala kwarai da gaske in dai za ka yi tahiyatul masjid yi maza ka yi ta a jikin ginshiki wannan shine sunnar ta bayan ka gama sai kuma ka je ka shiga cikin sahun da ka samu ka samu guda biyu ka samu wannan sunnar kuma ka samu waccan idan kuma sahun gaba ne dama kai ne ka samu gaba to wannan ai bangon da ke gaban ka ya zame maka sutura ba barazanar wani ya zo ya wuce maka wannan sai ka wuce can gaba ka je ka tsaya kai wannan naka an gane ko da annabi na kirga don yin sallah inda al'usuwa na fi allati fi masjidihi wadda ke cikin masallacinsa da ya kasa albani ce kuntu wa sutra la budda min halin imami wal munfaridi ita sutura dole ne liman ya yi ta haka mai sallah shi kadai dole ya sutura walau fil masjidil kabir ko da cikin babban masallaci ne qala ibn hani fi masailihi an al imam ahmad ibn hani ya faɗa cikin mas'alolinsa tambayoyin da ya rinka wa imam ahmad bin hanbal yace ra'ani abu abdullahi baban abdullahi ya ganni shine imamu ahmad yauman wata rana wa ana usalli ina sallah wa laysa bayna yadayya sutra babu sutra a gabana wa kuntu ma'ahu fil masjid al jami' ni da shi a lokacin muna cikin masallacin juma'a fa qala li sai ce istatir bi shay'in ka rinka daukan wani abu kana yin sutura da shi mana fastatartu bi rajulin sai ko ne sutura da wani mutum a gabana yana zaune kaga wannan yana nuna halaccin yin yin sutura da mutum wannan kuma akwai hadisi a kai zai zo nan gaba ka iya sa mutum kai sutura da shi in za su yi sallar nafila kana jin tsoron waɗansu za su rika wuce zaka ce Allah wani dan zauna a gabana ko dan tsaya a gabana ko ya tsaya ko ya zauna duk yadda ya yi shike nan kai sallar ka gama in ma kana tsammanin ba zai tashi ba ya zauna a wurin yana karatu sai ka je bayan sa kai sutura da shi ko barci ke halatta kai sutura da shi ko ba da alwala dan kar a jima kuma ku ce to idan yana barci alwala sai zai rufa وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به إذا النبي صلى أفيل الله إن باب وانا أبن دزي سترى دشي غرز بين يديه غربة سيا dasa mashi a gabansa mashin da ke hannunsa ko sanda sai ya saka ta cikin ƙasa ta salla ilaiha yi salla gare ta wannan su wara'ahu mutane kuma na bayansa sallallahu alaihi wasallam wa hayanan a wani lokaci kuma wajen sutura wannan hadisi dai bukhari da muslim sun rawaito an gane ku wa ahyanan wani lokaci kuma kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya dabbarsa a gaba ya mikar da fadinta haka ba wai ya yadda dabbar sai ya sa ta haka ta zanto gabas da yamma an gane kudu da arewa kai idan ka kalli gabas ka sa ta kudu da arewanka in ma kanta na kudu kafafunta na arewa in ma kanta na arewa kafafunta na kudu shine yu'arridu rahilatahu yana sanya fadinta ba tsawonta ba kenan yana sanya fadinta a gabansa sai salli ilaiha yi sutura da ita an gane ko wannan hadisi bukhari da imam ahmad suka rawaito shi malai ce wa hadha khilafu salati fi afan al-ibli wannan kaga sabanin hukuncin yin sallah kenan a garken raƙuma fa innahu naha anha dan annabi yayi hani cewa kar ai sallah a garken raƙuma amma kuma ya halatta kai sutura da raƙumi haga wani abun mamaki ko wato ba za ka yi sallah a garken raƙuwa ba annabi ya hana amma in kana da raƙumi kana tafiya sallah ta kama ka sai kai sutura da wannan babu ne eh eh da yake sutura da mota ya halatta ko da mashin ko da keke ka sa gaban ka kai sutura da shi duk ya halatta ko doguwar hula da kake da ita ka rasa da abin da za ka yi sutura to gara ka gara ka sa hular ka gaba ka yi sutura da ita da ka bar gaban ka haka a takalma ba za ka yi sutura da su ba sai ka rasa komai in kuma za ka iya tashin su tsaye to sai ka tashi su tsaye idan to tsawon su zai kai gwargwadon wato matokarin sirrin rakumi din nan ba shi kenan ba shi ne abin da ake so sutura ta kai don kana doguwar hula kuma baka karya ta ba irin ta wani kaga ai za ta yi wannan kudin ka ba zai kai gwargwadon abinan ba a kudin jariri cikin lafiya wa kana ya akudur rahla wa ahyanan wani lokaci kana ya akudur rahla yakan ɗauki sirdin sa na raƙumi فيعدله سي ديدي تاكي an gane ko fa yusalli ila akhiratihi sai ya salla ga bayansa wato sirra kuma sai ya fuskantar da shi ya kalla alqibla kenan bayansa kuma sai ya salla yana mai kallon bayan sirrin kenan kun fahimci wannan to annabi na yin haka wani lokaci yakan yi fitara da wannan ababu wani hadisi imam muslim da ibnu khuzaima da surwaito shi eh za ka yi fitara da shi ko jaki ne za ka yi fitara da shi وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرهل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك wani lokaci annabi na cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahli idan mutum ya sanya wani abu gabansa kwatan kwacin matokarin sirdin gagumi kuwa fal yusalli to kawai yayi sallar sa kenan wala yubali man marra wara a zalika kar ya damu da duk wanda yake bayan wannan abun wannan abun ya zama masa sutura ka ga kenan kamar kwalbar coca cola tsawon ta ya kai wannan matokar da sirri ko kwalbar coca cola ka ajiye a gaban ka kai sutura ta yi ko irin gwangwanin nan da ake tsame hula ka sa gaba yayi ko itacen da ake tsame hula ka sa gaban ka kai sutura da shi duk yayi ko buta ta ajiye ai ta yi ba ta yi wannan tsawon ba to ya salla marratan ila shajara wani lokaci annabi ya yi sallah ya sanya wata bishiya a gabansa a matsayin sutura hadisin na sa'i kenan da imamu ahmad wa kana ahyanan yusalli ila sariri wani lokacin annabi kan yi sallah gado na gaban shi wa aisha radiyallahu anha muttaji'atan alayhi aisha tana kwance akan gadon tahta qatifatiha karkashin bargonta alqatifa shine mayafi ko bargo amma dai zai fito da gado gado shine yake da geza ko mayafin da ke da geza shine suke ce masa qatifa sai muka wayan da hausa muka ce katifa mu kuma tahta qatifatiha wato tana lullube da mayafinta wato ta ga nuna har idan matar ma tana kwanta akan gadonta a gaban ka za ka iya sallah a matsayin ita ce suturarka ita da gadon gaba ɗaya su ne suturanka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan hadisi ko imamul bukhari da muslim duk sun rawaito وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة النبي بايا قال وانا ابو كذا يتي لا يدع شيئا بايا قال وانا ابو متن ne ko ba mutum ba yamurru bainahu wa bain sutra ya wuce tsakanin su da sutrarsa ko ga bayanin da zuke nan ko ko kaza ta taho ko zabo ko rago ko me ba za ka kyale ke wuce gaban ka ba balin sana dan adam فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط فكان يصلي النبي ياكسن كينا صلى إذ جاءت شاة قسم كوي سيجا وتأكويا تسعى بين يديه كان ثوري أجبنسا فساعاها في النبي كي ثوري يلقات زوا وجنس ترادني هنا توشوا إذ جاءت هذا توشي تقبل هنا ثوري هنا تجي fasa'aha ya yi kokarin hana ta wucewa ta gabansa hatta alzaka batanahu bil ha'id har sai da ya ɗanfara cikinsa da katangar da shugabansa ya matse jikinsa da katanga haka akwai ta fita ina ta bi ta baya sannan ya dawo da baya da baya ya koma yadda wa marrat min wara'ihi ta wuce ta bayansa sannan annabi ya dawo baya ya ci gaba da sallarsa wani hadisi ibn kuzaima ya rawaito shi da imamu tabarani da imamu hakim hadisi ne ingantacce ba ka idan yaro zai wuce ta gaban ka kai masa isara kai masa isara bai gane mutum da yaro ne karami sai ka je gaba har ya wuce ta baya ya wuce kuma ka ci gaba idan ya fara wayo kila ya wahalar da shi ya sake dawowa shi ya ga abubuwa sakuwa وصلى صلاة مكتوبة فضم يده النبي عليه وسلم فرلا سيتار هنوسا فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث أحدث أحدث في الصلاة شيء النبي عليه وسلم سيتار جاء تار هنوسا كما كما يتكل وني da aka masalla kuma can wurin sai sai ga sai ya ci gaba da sallah da aka masalla sai suka tambaye shi a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru ne cikin sallar nan gafa abin da muka kai kana sai annabi ce la ba abin da ya faru illa anna shaytana arada an yamurra bayna yaday yace sai dai zai dan ya zo zai wuce ta gabana fa khanaqtuhu sai na tukular mustaqi shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi ala yadi har sai da na sami sanyin bakinsa ko yawun bakinsa a layabi a kan hannuna kaga ya shaku kenan an fi kwalata sosai har sai da yawunsa ya daga kan hannun annabi sallallahu ko kuma sanyin bakinsa ya daga kan hannun annabi wa aimullahi annabi ya ce ina rantsuwa da Allah ko da dai wadansu malaman lugha sun ce aimullahi rantsuwa ce wannan alhamza din hamzatul wasl ce sai dai ka ce waimullahi amma nan ban san yadda suka yi mata hamzatul qat'i ba kila kuskuren masu daba'a ne yace waimullahi ina rantsuwa da Allah in babu wawun sai ka ce aimullahi amma in kawo wawun waimullahi ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman lartubita ila sariyatin min sawari masjid ba dan abin da dan uwana Sulaiman ya rigaye ni da shi ba da an daure shi a cikin wani ginshike daga cikin ginshikan masallaci a wata dirka daga cikin dirkokin masallaci da sai an daure shi a nan gurin kowa ya ganshi hatta ya tsifa bihi wildanu ahlul madina har yaran madina su zo su yawo suna masa dawafi suna masa gwalo da sai an daure shi dan din kowa ya ganshi ko saboda addu'ar annabi Sulaiman ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi kawai da annabi Sulaiman ya ce rabbi rabbi habli mulkan la yanbaghi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da ba za ka taɓa ba wani bayan sa to annabi ce wannan addu'ar tana so na shi ba dan wannan addu'ar ba da na daure shi a jiki a cikin masallaci an gane ko wannan kuma ta wata ɓaryar ɗaya hadisin na nuna cewa kafiri ya halatta kafiri ya shiga masallaci tunda annabi ya ce da ya ɗaure shi ɗan a cikin masallaci ya ce ɗan ka wanda ya shi kafirci a duniya faman istata'a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al wanda duk ya sami ikon kada wanda ya wuce ta gabansa yayin da yake sallah to ya aikata hakan kada ya kyale wani ya wuce wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da daru qutni da imam tabarani bi sanadin sahihun albani yace wa hadha alhadith qad warada ma'anahu fi sahihayn wannan hadisi ma'anaka kwatankwacin ta tazo cikin bukhari da muslim wa ghayrihima an jam'i min sahaba da wani bukhari da muslim daga taron sahabbai wa huwa min alahadith alkathirah allati yakfur biha ta'ifatu alqadiyaniyya wannan hadisi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da yan ahmadiyya suka kafirce masu fa innahum la yu'minuna bi alamil jin al mazkur fil qur'ani wa sunna sai yan ahmadiyya ba su yarda cewa akwai aljanu ba kace san babu aljan har na ga wani malami ma a nan garin yana tafsiri wata shekara shi ma yace babu aljanu kaga shi ma ya dauki akidar yan ahmadiyya ne bai sani ba ina irin masu karanta duk abin da suka gani na littafi kuma ba su da ma'aunin da za su tace abu mai kyau da mara kyau duk abin da ya karanta sai ɗauka ilimi ne kawai sai ya faɗa mutane abin mamaki kuma shi a aƙidan cikin zaka samu ba dan Ahmadiyya bane ba lakcara ne ma a wata haya institute daga cikin makarantun garin nan kuma yace babu aljanu wa tariqatuhum fi radd an-nusus ma'rufatu hanyar da suke bi wajen inkarin aljanu sanannu su kamar da albani su fa in kanat min al-qur'ani harrafu ma'aniha yadda suke su mayar da hannun agogo baya game da nassi da ya zo yana nuna akwai aljanu sananniyar hanya ce domin idan nassi ya zanto na alkur'ani ne harrafu ma'aniha sai su jirkita ma'anansa ka kaulihi ta'ala qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni sai su ce qalu sai su ce ai min al-insi al-jinna annan sai su ce ma'anarsa shine al-insi fa yajaluna lafzatul jinn muradifatan li lafzatil ins sai su mayar da kalmar aljin ta zanto daidai wa daidai ta fuskar ma'ana ita da kalmar al'in kalbashar kamar kalmar albashar fa karji bi zalika an lughati wa shar'i ta hakan sai kasance sun fice daga shari'a kuma sun fice daga lugar larabci ma abin da suke ya saba shari'a ya saba harshen larabci wa in kana min sunna in ko nasi ya zanto na sunna ne na hadisi ne fa in amkanahum tahrifuha bi ta'wil al-batil fa'alu in sun samu ikon jirkita shi ta hanyar ba shi tawili bataccen tawili to sai su yi hakan wa illa in ko ba su samu wannan ba fama ashala hukumahum bi butulaniha ai su dandanan ne kawai za su ce wannan sunnar ba ta tabbata ba walau ajma immatul hadisi kulluhum ko da duk malaman hadisi sun yi ijma'i akan ingancin hadisi yan ahmadiyya suna iya cewa da isi ne ba abin da ya musu zasu wal ummatu jami'uha ko da al'ummar musulmai gaba daya sun yi ijma'i min wara'ihim ala sihhatiha bisa ga ingancin wannan suna bal tawaturuha ko da an ce sunna ce mutawatira bil ijma za su iya inkarin ta yace hadahum Allah ita Allah shirye da su wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasuruhu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fi nahrihi idan ɗayanku yana yin sallah ya zuwa ga wani abu da ya sa gaba a matsayin sutura da zai kare shi da mutane fa arada ahadun an yi saza bayna dayhi sai wani ya so ya wuce ta gabansa fal yadfa fi nahari ya kare shi ta wajen wuyarsa wato yadda zai gan yadda zai ganka da wuri kenan wato ka karka ne wajen fuskar saka zai ka dauka ne masa ido sai ka yi kasa kasa hikimar ku fal yadfa fi nahari dan zai zanto baka yi kasa da yawa ba zai ganka sannan baka yi sama da yawa ba yadda zaka tsoka ne masa ido ka lahanta shi kun fahimta ko tun da dai babbar manufa faɗakar da shi cewa kare wuce ba wai kai kuma ka cutar da shi ba wannan ba ita ce manufan musulunci ba wajen shar'anta wannan din wal yadra mastafa'a yayi kokarin kare shi gurgurda yadda ya sami iko wa fi riwayatin a wata riwaya falyamna'ahu yayi kokarin hana shi marratayn har sau biyu فإن أبى إذن يأتي فليقاتله فإنما هو شيطان يكتو يأتيكي في شيطان دي فإنما هو شيطان تولن ضمير هو يعود إلى من لا يعود إلى الإنسان ba wai gare shi bai koma yana koma zuwa ga dan ce fa inna ma'ahul qarin a riwayan baya kun gane ko fa inna ma huwa shaytanun ma'ahu shedan ne tare da shi ba wai shi wannan mutumin shine shedan ba karka ce kawai dan mutum ya wuce ta gaban ka kana sallah ya zama shedan wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alayhi la kana an yatifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yaday mai wucewa gaban mai sallah da ya san irin abin da yake kansa na laifi la kana an yakifa 40 khairan lahu da ya gwammace tsayawa arba'in shi ne fa alheri gare shi min an yi marra bai da shi sama da yake gabansa annabi ya ce arba'in bai fayyace ba wata arba'in shekara arba'in kwana arba'in sa'a arba'in wallahu a'lam to babul wa'id ne kenan wannan babun razana suwa ne shi yasa waɗansu malaman su suka ce sai a ɗauke shi ala a tsuwalihi a bisa ga mafi tsawon mudda ɗinsa tsawon mudda wace ce take shekara arba'in to wai ka tsaya gaban shi karka wuce ta take ta masa sallah ka tsaya har shekara arba'in ya gama sallah sai sai maka alheri sama da ka wuce ka ga wannan ke nuna cewa idan kauce ta gaban mutum yana sallah matukar kana cikin sani wannan laifi ne mai girma a kanka ko cikin masallaci ko shi an gane ko sai dai idan mutum ya tsaya mutum ta mai sallah dama kuma kai ka ne masu tsara ka'idar kenan waɗansu za su tashi yin nasila cikin masallaci bayan an gama sallah sai su daidaiti kofar fita kuma suna nafila ta yadda ba za ka iya wucewa ba sai sun wahalce ka ko ranar juma'a ko ranar abin nan nan gurin mu Allah ma ya rufa mana asiri sosai wato ba mu da yan fashe sannan inda da yawa yan mazhabar Abu Hanifa wanda su ka'idar su idan an yi sallar nafila sai ka tashi ka yi sallar nafila raka'a biyu kuma kar ka yi magana tsakanin juma'a an juma'a kai sai ka tashi ka yi nafila raka'a biyu kuma kar ka yi magana tsakanin su da juna yasa in kun je umara za ku ganin su da katon rauni da farin gemu fashe sannan da inda ko Afghanistan ana sallar ana salamu alaikum zai tashi ko duk masallacin maka za su fita shi sai ya wannan za a yi ta bala'i da shi dan abu hanifa ya ce a wurin za a yi ta ta abin da musu zaci inda mazhabin sana abu hanifa ya ce a wurin za a yi to haka za a yi to kaga bai kamata ba dan za ka yi sallar nafila ka tare inda mutane suke kai abin da yake wajibi ka neman makanka sutura to shi ne kuka saki hanyar jama'a ka je ka samu wani wuri inda yake da sauƙin wucewar jama'a ka sa wani gaban ka ya maka sutura ko ka sa bango gaban ka ko kuma ka sa ginshikin masallaci gaban ka don ya maka sutura wannan shi ne abin da yake sunna gare ka ko kuma mai wucewa an yi rashin sa'a wanda ya tsaya shi bai san hukuncin sutura ba dan bai sani da kai kuma ba za ka je sutura ba laifinsa daban na bai sa sutura ba laifin ka na wucewa kai kuma daban ko ka sa masa sutura ko to kaga ya fi sauki kenan in ka ga cewa in kun ga kun matsu in kun ga kun matsu ya tsare muku hanya za ku ko kuma an yi sallah kuna da harkokin ku na gaba dole bai ku tsaya annabi ce ku tsaya shekara arba'in ko kwana arba'in sun fi muku alheri sama da ku in kun ga kun matsu sai ku masa ishara wanda ka dan kara gawa mana kai abin nan ya wuce daga inda kofa take ta ku daya biyu uku ya halatta ya samu wata sura a gabansa ko gishiki a gabansa in duk da haka ba ku samu wani abu ku ajiye masa a gaba ga suturar kanan mun sa maka sai ku ya mu zai kanta ya mu zai kanta ya hakuri na eh liman ne suturansa ba a cewa kowane mamu ya ɗauki sutura liman ne suturansa tsakanin suturan liman ta ita ce taki ba liman ne suturansa ba suturan liman ita ce taki kun sa akwai bambanci idan muka ce liman ne suturansa kenan bai halatta baka wuce tsakanin shi da liman kamar yadda bai halatta baka wuce tsakanin mutum da ne suturansa kama idan ka ce suturan liman ita ce taki to a nan gudun sai zanto bai halatta baka wuce tsakanin gaban liman da sutura amma bayan liman tsakanin sahun gaba da na liman ko tsakanin sahu na biyu da na uku ka iya wucewa ko alwalanka ta wuce ko ka hango wani wuri a can gaba za ka cika sai ka wuce ta wannan cikin sahu din ka wuce ka je ka cika duk cikin mamu ba wanda zai ce ka kifle masa sallah an fahimta ko wannan ya halatta ka wuce. Kowa sai ke masa bayani suturan liman ita ce taka ba shi ke nan ba dan girka kare yin gaba shi ya rike wancan hadisin kwalle da ba'a wa bayan nawa wa shaitan a yi ta jidali sai ka ce ba'an Allah na san wannan hukuncin suturan liman ita ce taka ba ne in wuce kayana kawai ka wuce ka ciye kuma harkar gaban ka an fahimci wannan ko sai da kyau a a cikin hadisan abin nan baya mun nuna annabi na yin sutura hada dabba gaban sa ko amma mun ce ya hana yin sallah a garkin raƙuma wannan hana yi da annabi amma a na tumaki kuma da na awaki ba a hana ka ba ka iya yin sallah a garkin tumaki ko awaki saboda asalin tumaki da awaki da shanu fitsarinsu da kashin su duk ba na jisa bane ba to haka su ma raƙuma fitsarinsu da kashin su ba na jisa bane ba don annabi ya yi umarni da a sha fitsarin raƙuma ga waɗansu marasa lafiya yace su sha nonon su sha fitsarin kuma hadisin na cikin bukari kaga da najisa ne da annabi ba zai ce su sha ba ko da ke waɗansu in shafi iya sun matsa sun ce su lalle cewa a sha ɗin nan kawai kamar hukuncin an halatta maka cin mushe ne lokacin da kake cikin larura ba yake nuna ba najisa ba ne ba suka matsa lamba kan wannan to amma kuma sai aka ce da su yo ai wanda aka ce masa ya ci abinci lokacin da ya ci musu idan yana zai yana daban da wannan dan wannan idan kuka ce wannan an haramta mutum yin sallah a gaban wato kuka kwatanta an halatta shan fitsarin su saboda mutum ba da lafiya kace idan mutum ba da lafiya ne hukuncin mai magani wajin kuwa jiki dan Allah kun tsoron Allah yanzu ku dawo kuke dauka ba wani wajibi makwadarsa ja'izi ja'izi ne neman magani amma ba wajibi bane ba in kana da karfin tawakkalin da zaka dogara ga Allah har ya dauke maka kana cikin mutum dubu saba'in da ya ce za a janna da zai hisab allazina la yasarquna ko wa la yatatayyaruna to wa la rabbihim yatawakkaluna sune dukhulun janna da zai hisab in suna neman in suna ba su lafiya ba sa neman magani ba sa zuwa wurin likita ubangiji da ya tsaye da zai dauke kawai in dogara ga Allah ko ba sa faɗa kowa sai tsakanin su da ubangiji sai in abu yayi tsanani wani ya hango amma su dai ba za su faɗa ba in dogara ga ubangiji kawai to kaga ashe neman magani ba wajibi bane ba neman magani mai hukuncin sa ja'izi to tun da ja'izi ne ta yaya don aiwatar da ja'izi a halatta maka ne haramun haka suka ce da su suka ce in kun ce wai ittirari ne larura ce na larura a fuskar neman magani ai ba wajibi ne ba da tana zama larura kamar yadda magance yunwa ya zama larura da aka ce in ka rasa halal ka tuni shi a takaice dai fitsari ko kashin raƙuma ba na jisa bane ba haka kuma na tumaki haka kuma na awaki amma an haramta yin sallah a garken raƙuma saboda ne wajen kalato dalilan waɗansu malamai suka ce saboda su galibi wato raƙuma ɗin aljanu na tare da su waɗansu suka ce saboda kaza dai malamai ganganu masu dama cikin fitar bari mu dai annabi ya hana magana ta kare waɗansu suka ce na hayu tanzihin ba wai hani ne na haramci ba hani ne wanda barin abin shi yafi amma in ta yi sallar ta yi wallahi dai barin nan dai a bar shi kawai kirko sallah abin kin da kuma inda dai annabi ya hana magana ta kare eh ba komai kashin kaji da najisa ba zai da shi ma ya kata salata matashiyar magana ta gaba abin da yake yanke sallah wa kana yaqulu yaqta'u salata ar-rajul idza lam yakun bayna yadayhi ka'akhirati ar-rahli al-mar'atu al-ha'id wal-himar wal-kalb al-aswad qala abu dharr قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان matashiyar wannan magana abin da ke yanke sallah malai ce wa kana ya kulu annabi ya kasance yana cewa yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli zai yanke sallar mutum matukar a gabansa babu wani abu da zai kai tudun turbin raƙumi menene zai yanke masa sallah din almar'atul ha'idu mace baliga ba wai mace mai haila lokacin da suke cikin haila ba a'a almar'atu allati min sifatiha an tahida wa in lam takun mutalabbisatan bil haidi min halatiha an tahida balagat sunna al haidi matar da ta kai matsayin ta iya haila ita ake nufi kenan banda yarinya karama idan mace baliga ta wuce gaban ka ba sutura sallan ka ta yanki wal himaru haka kuma idan kare yake ta gabanka a jaki kai kuma sallan ka ta yanki wal kalbul aswadu haka idan bakin kare ya yake ta gabanka tsakaninka da sutura sallan ka ta yanki qala abu zar sai abu zar yake قلت يا رسول الله فما بال الاسود من من الاحمر to su kuma jakuna fa ina yaya hukuncin bakaken jakuna su kofa ko su jakuna bakaken su ba ma'ana kawai an kawo bakaki eh bakaken turmuka kai jakuna da su al'ahamur din ina ne kalbu sai dai a ce kilab ala kulli halin ku bari mu karanta abin da ke rubuce daga baya ma yi bayani kuma fakala sai annabi ya ce alkalbul aswadu shaitanun bakin kare dai shaitan ne bakin kare shaitan ne abin da yake nufi da shaitan ba wai idan ka ga bakin kare kamar zaka ce ka ga shaitan ba a'a a cikin ko a cikin jinsin karnuka akwai shaidanu shaidanun karnuka su ne bakaken su an fahimta ko kamar yadda akwai shayatinul ins ba akwai shaidanun mutane ba to akwai kuma shayatinul kilabi wato shaidanin karnuka bakaken karnuka su ne shaidanu a cikin dangin karnuka kun fahimta da kyau yanzu dai waɗannan ababe guda uku suna yanke sallar mutum mace baliga da kuma me da kuma jaki da kuma bakin kare idan suka wuce ta gaban ka sallar ka ta yanke to malamai sun yi sabani wajen menene ake nufi da yankewar sallah waɗansu malaman suka ce ƙarancin lada idan waɗannan ababai suka wuce sallar ka za ta zanto na kisa ba za a baka cikakken lada ba an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a ba haka bane ba idan waɗannan ababai suka wuce ta gabanka sallar ka gaba ɗaya ta lalace ya kuta salatar rajuli suka ce sallar gaba ɗaya ta ta riga ta lalace in ma sun wuce kawai sallar ta riga ta ɓaci yanzu sai ka sake niyya ka sake takbiratul ihram ka faro sallah daga farkon ta wa alaikum salam kai hakuri mana shi yasa ka taho tun daga waje ai sauran duk na gaba yanzu kan ka gani gangan jikin san yana baya bayanin na tafi wani ma zai zo ya magana akan mace baliga can baya ko mun ce ai yin sutura da ita kaga duk akwai wannan ai na san na faɗi wannan a baya wani kuma zai zo ce an ce za a yi sutura da zaki to kuma idan ya wuce ta gaban mutum me hukunci kaga duk akwai wannan ko mun san ya riga gabata a baya amma muna so mu ba abin ne gwargwadon yadda zamu fahimci hadisin sakon farko me ake nufi da yake sallah dan mu san menene abin da zamu fuskanta ba shi ne abu ba abu na farko me yanke sallah wadan suka ce yankewar kaza duk dai wadan dai sun yi malamai da mafi rinjayen malamai sun yi tawilin hadisin cewa dai baya nufin rashin sallah gaba daya sai dai nuna karancin lada an gane ko waɗansu malaman kuma suka tafi akan cewa ba wanda wata annabi ya ce ya kafa salatar rajuli sallar mutum ta riga ta yanke tunda ta riga ta yanke ko shikenan ba maganar cewa wai akwai ta sai dai mutum ya faro ta daga farko matukar ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ya wuce gaban ta gabansa an fahimta ko imam ahmad bin hanbal aka tambaye shi me zaka ce game da waɗannan yace kare dai kan na yadda tabbas in ya wuce sallar mutum ta yanke amma da mace da jaki tun nafsu min hushai yace zuciya ta dai tana kai kawo to wai saboda me yace saboda dai ita mace ga hadisin Aisha can ya gabata annabi na sallah da daddare Aisha na gaban su akan gadonta tana kwance har ya gama sallah to ta za a ce wucewarta sai malaman suka ce akwai bambanci waɗansu malamai kenan suka ce akwai bambanci tsakanin wucewa ta gabanka da kuma kasancewar ta lazimatun amamaka kasancewar a zaune take a gabanka ba ta tashi ba tun daga farkon har sallah har ta wuce wannan babu komai sallar ka ta yi amma al-ijtiyazu bayna yadayka kai kana cikin sallah shine abin da ake magana akai kaga ba cin karo da juna tsakanin wancan hadisin da wannan haka hadisin cewa kai sutura da jaki ai ka yana gaban ka ne ta yadda bai tafi ba ka yi masa sarnaki ko ka yi masa da baibayi ko ka sa ciyawa a gaban sa yana ci don kare tafi har ka gama sallar ka to kaga wannan babu komai a gabanka dan bai wuce ta gabanka ba yana tsaye ne a gabanka wannan na nuna halaccin sa shi ya zamanto sutura gabanka kenan kun ga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu kenan na abin da ka yaki shiga akan kallon akwai bambanci kenan tsakanin ababen guda biyu idan ya wuce ta gabanka babu sallah amma idan yana tsaye gabanka ka shi zara shi haka gama sallar ka tayi haka ita ma mace an gane ko yace shi kuma kare tun da dama ba a samu inda aka yi sutura da shi ba shi yasa yace wannan kan na yadda shi ko dan an samu inda aka yi sutura da su sai yace fi nafsu min hushai an fahimta ko eh eh ba ku da ba ku da hakuri ne duk yana cikin abin da nake so in kawo kaga fukarin ne a gaba na wai me yasa kuke haka ne kai kai kai kai kai ka bukarin ne a gaba na abin da nake so wayan kama kawo wannan in gama numfashi sannan in shiga can wurin an fahimta ko to yana hakika Aisha radiyallahu anha lokacin da aka karanta mata wannan hadisi tace dan me za ku kwatanta mu da karnuka ta ce kun daidaita mace da kare kenan za ku ce idan mace ta wuce ta gaban ku sallah babu ita kun daidaita mu tsakanin mu da karnuka kenan da babin nan gurin inda imam al-bukhari ce babu man qala la yaqta'u salata shay wanda suka ce dan wannan abu ya wuce ta gaban ka sallar ka bata yanke ba suka ce sai da ce karancin lada saboda me suka ce ga hadisi nan gurin hadisin Aisha radiyallahu anha zukira indaha ma yaqta'u salata an ambaci abin da ke yanke sallah kamar da annabi ya jero su guda uku alkalbu wal himaru wal mar'atu al ha'id fa qalat sai Aisha tace shabbahatumuna bil humuri wal kilabi kun kwatanta mu da karnuka da kuma wato ainihin jakuna wallahi laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa inni ala as-sariri bainahu wa bainal qiblati muttaji'atan tace kun kwatanta mu da jakuna gashi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ina gabansa ina kwance kan gado yana sallah ya sanya ni ni ina alqibla bain ina tsakaninsa da alqiblarsa muttaji'atan a kwance akan gado fatabdu li alhajatu fa akrahu an ajlisa fa uziya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har ma ta bukata za ta bujiro min kamar in tashi zaune sai in ga idan na tashi kar in dauki hankalinsa kar in sa wato motsina ya ya ya sa ya kasa tara hankalinsa kan sallah fa an sallu min indi rijlaihi sai in bi ta a hankali ta kafar gado din in fice ta da baya da baya in rinka bi har in bi gefen gado in sulale annabi bai sani ba tunda cikin duhu ne dan kamar yadda ruwaya ta nuna a wani wurin ta ce a lokacin nan babu fitila a cikin daki sai aka ɗauki hukuncin wannan cewa ashe in ana barci a daki sunna shine a kashe fitila kuma an gane ko to lokacin da wannan hadisi na Aisha da shi waɗansu suke ganin cewa wannan baya yankewa to shine malamai suke cewa ai ba wani ta'aruf tsakanin wancan hadisin da wannan wannan Aisha na kan gado ne a zaune ita kuma wancan bata ji wancan hadisin ba na haka ta yi inkari inda ta tabbatar daga bakin annabi yake ba za ta yi inkari ba tsammanin ta kawai asar ne wani ya kawo mata eh eh wannan musu ai wannan ta ba ba dai ta yanke musu sallah ba tunda dai tsakanin su da sutura ne ba cikin sutura ta wuce ba ta bayan sutura ta wuce to su ba su sani ba yanzu ka ci sallah su ta ɓaci su ba su sani ba kuma wannan magana ta cewa a sa sutura a dama ko a hagu sun ganta a cikin wani littafi na koyin ibada na kusa kaga ba su karanta wancan hadisi ba ko ba su taɓa jin an karanta ba to saboda haka dai wannan shine karshen wannan abin nan abin da zamu iya cewa a wannan matashiya ta gaba yace as-salatu tujahal qabri as-salatu tujahal qabri wato yin sallah mutum na mai fuskantar kabari wa kana yanha anis salati tujahal qabri annabi ya kasance yana hana ayi sallah ana mai ana fuskantar kabari fa yaqulu yace la tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari kaburbura wala tajlisu alaiha kan kar ku zauna akan kaburbura din wannan hadisi muslim da abu dawud da ibnu kuzaima da sun rawaito shi anniyatu abu na gaba niyya yanzu ta duk fuskantar alƙibla da sa sutura da menene ake ciki zaka shiga niyyar sallah kuma anniyatu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa annabi ya kasance yana cewa ayyuka dai suna tare da niyoyinsu ana kirga ayyuka ne yayin da ya kasance akwai niyya tare da su a shari'ance in babu niyya tare da su kenan babu ayyukan kenan wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai gurgurdan abin da yayi wa niyya mala yace ku duba daga kasa qala an-nawawi fi rawdati talibina imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa rawdatu talibina yace wan niyyatu hiya al-qasdu ita ko niyya shine kudirin zuci فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة يحضر المصلي في المصلي في ذهنه ذات الصلاة abin da ake bukata masallaci ya halarto zatin sallah a zuciyarsa ya halarto a zuciyarsa gani zan aiwatar da sallar isha'i kuma a da'i tare da liman duk a cikin zuciyarsa ba tare da ya furta haka da bakinsa ba wa ma yajibu ta'arrudu lahu minha min sifatiha da kuma abin da ya wajaba abin da zai wanzar cikin sallah din na siffofinta ka zuhuriyya kamar azhar idan ta kasance azhar ce wal fardiyya ko kuma tafarilla in tafarilla din ce wa gairiha ko nafila summa yaqsudu hadhihi al uluma qasdan muqarinan li awwal at takbiri da yake dan shafi'iyya ne sai ce sannan wannan kudurin ya ya abokanci zuciyarsa har ya zuwa daidai lokacin da bakinsa zai furta Allahu akbar zuciyarsa ta kulla gani zan aiwatar da sallan azhar tare da liman kuma a da'i an gane ko kuma sallan mazaunin gida raka hudu in kasar ce biyu tare da liman zuciyarsa na kai karshen nan bakinsa na fara da fataha ta Allahu akbar haka in shafi'iyya suka ce waɗansu su suka ce a'a suka haɗu da malikiya dan su shartun niyya shine muqaranatu ha bi takbiratul ihram ya za ka yi muqarana waɗansu suka ce muqaranan shine yadda muka faɗa din ka gama kulla ababen zuci ƙarshen abu ko sakan ɗaya karka bari ya shiga tsakani ka kawo fata ta Allahu akbar waɗansu suka ce a'a abin da za a yi shine daidai lokacin da kake zuciyarka ke kulla za ka yi sallan azhar ada'i tare da liman kaza kaza kaza daidai wannan lokacin bakinka kuma yana furta Allahu akbar bakinka na furta Allahu akbar zuciyarka na kudurce sallan da zaka yi kasancewar ta farilla ko nafila kasancewar ta ada'i ko kaza'i kasancewar ta tare da liman ko kai kadai an gane ko zuciyarka na na gama kulla wannan bakinka ya kammala faɗin Allahu akbar to yaushe mutum dan Allah zai wannan wannan akwai wahalar wati wannan mazabin akwai wahala a ciki an gane ku duk dai wannan yana cikin mara'ayin dai ko malikiya ko shafi'iya masu cewa shartin niyya shine muqaradatu bi takbiratul ihram amma idan ka bi mazhabin Imam Ahmad yace a kai dai kai niyyar ka ba lalle ne sai ta gwamu da kabbara ba ka iya kammala niyya daga ba kai kabbara yani tataqaddamu niyya bi zamanin yasir qabla talaffuz bi Allahu akbar wannan babu laifi yan zahiriya kuma suka ce kai wajibi ne ma wannan muqarana din ma ba ce kai ba wajibi ne ma sai ka fara yin niyya sannan kai takbiratul ihram sai ka niyya ka gama sannan kai me takbiratul ihram التكبير ko da ke lokaci ya yi go to mu bari mata shi akan at-takbiru dan Allah kai mako na sama abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu game da abinda muka faɗa a darasin da ya wuce wato makon da ya gabata kenan maganar cewa ba wajibi bane karanta sura a cikin sallah in an karanta Fatiha ma aka yi sallah ta yi menene madogaran hakan hadisin zai zo insha Allah da yake mana haka a cikin wannan littafin da muke karantawa kila nan da sati biyu in yayi yawa ya kai uku amma dai jumultaccen abin da ke cikin hadisin hadisin bukhari ne shine hadisin nan shahararre na limancin mu'az bin jabal ga mutanen unguwarsu zai zo masallacin annabi ayi sallar isha'i da shi kuma ya je unguwarsu ya musu limancin sallar isha'i to wata rana ya je sai ya ja doguwar sura sai wani saurayi ya ga an tsawaita karatu sai ya fice daga cikin sallah ya je ya sallarsa shi kadai sai suka zarge shi da cewa munafiki ne har aka yi karan shi wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yace me yasa ana sallah da yan uwanka ka fice yace mu'azu na zuwa wajenka ya bi ka sallah kuma sannan ya koma muna jiran shi kuma ya zo mun gaji da jiransa kuma ya zo ja doguwar sura ni kuma na ji na gaji dan haka na fice na yi sallah ta ni kadai sai annabi ya wa mu'azu gargadi cewa in za ka yi sallah da mutane ka dina tsawaita sallah ka rinka yin gajejjerun surori sannan sai cewa yaron to kai kuma da ka ja ka je kai sura ka kadai me ka karanta yace annabin Allah abin da na karanta Fatiha kawai na roki Allah ya sa ni aljanna ya kuma kare ni daga wuta amma kai da mu'azu kuna gunguni da baka a cikin ruku'i ko abin nan ban san me kuke faɗa ba sai annabi ce haula hanu dandin mu ma nan muka nema ba inda muka wuce aljanna muke nema ba tsarewa ko baka ji abin da muka faɗa mu ma a nan muka tsaya ba abin da muka ƙara a shahid cikin hadisin yace fatiha kawai ya karanta bai yanzu da ya karanta sura kuma hadisin na cikin bukari annabi bai ce idan bai dan me ba karanta sura ba yanzu na sallarsa kuma ta yi da haka ƙara sura a cikin sallah wannan ƙarin falala ne a cikin sallah din in baka karanta ba kuma sallan kuma ta inganta fatiha ita ce wajibi ita ce rukuni cikin sallah sai an karanta ta amma dan ba karanta sura ba wannan babu komai a kanka ba wanda zai ce sai kai kabli ko baji la iya ka malikiya za a ce ka bar sunna guda uku karatun sura wal qiyamul haku da kuma al israr fi mahall al israr wal jahr fi mahall al jahr sunnoni guda uku kenan kabari da haka sai ka su dan kabli amma a nassin hadisi ba wani kabli da zaka yi sallar ka ta yi wannan shine madogara
yana nuna cewa idan ba mu cike kusuran jima har sai da sai da karshe ya zo da ya zo sai ya dogo sura mutum ya iya fita ya sallar ko idan aka yi hukunci me zafi zafin kuke ɗauka kullum ba ku ɗaukar su wannan yace wannan na nuna kenan idan ma mu suka yi tajirar liman har sai gaji sai liman ya sai ja dogo sura mutum ya iya fita ya tafiyar sa mai tambaya ta biyu yace an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana rakata alfajr a gidansa sannan ya tafi masallaci da yana shiga masallaci sai wa mutane limancin sallan asuba wannan na nuna annabi baya sallatan wata nafila a tsakanin su kenan wannan haka ne da annabi ya yi rakata alfajr a gida zai tsaya kishin gida har sai bilal ya zo ya ce masa to mutane fa an haɗu kuma to sai annabi ya tashi yana shiga masallaci ba wata nafila zai sai sallan farilla wannan haka ne to amma inda tambayar take sai ce to amma ni ina raka'ata na alfajar a gida sai in zo masallaci sai in samu ba a tsayar da sallah ba duk ya rubuta larabci mai kyau sai wuri ɗaya wajen walam tuqamis salatu walam tuqamis salatu zaka shafe alif din nan gaba in ka zo rubutawa saboda tuqamu fi'li mudari'i ne lam kuma ta shige shi idan lam ta shiga cikin fi'li mudari'i kuma zai zanto mujzumi kenan ko walam tuqam as-salat wannan zai bayi zuwa ga kai hazafin wancan alif din larabcin ka biyu yayi kyau yace to ni kuma zan shiga zan zo masallaci bayan na raka ta alfajira gida in zo in tarabba yi kama ba to sai in yi tahiyatul masjid kuma to wannan ne yayi ko bai yi ba wato yana jin tsoron kare zanto ya saba abinda annabi ya rayu a kai kenan an fahimta ko wannan haka ne idan kai sallar ka ta alfajir a gida ka zo masallaci ba tsaye da sallar farilla ba za ka yi tahiyatul masjid saboda menene tahiyatul masjid hukuncin ta shi ma wajibi ne ga duk wanda ya shiga masallaci a cikin hadisin bukhari hadisin abu qatada wanda duk ya shiga masallaci kare ya zauna har sai ya sallar nafila raka'a amma kasancewar annabi baya yi ai shi da yazo zai farilla ne kai ma da a ce kana zuwa an shiga farilla tahiyatul masjid ta fada kanka a wannan lokacin farillar da kai ita ce a madadin tahiyatul masjid ta biya farilla kuma ta biya tahiyatul masjid nan take kamar yadda shi annabi tunda yana shigowa shine liman yana shigowa dama kuma babu wani abu kawai zai ja sallah ne a lokacin nan sallar da zai ta farilla ta biya farillarsa kuma ta biya tahiyatul masjid haka in ka shigo a wannan lokacin kai ma ka samu wannan fadalan amma in ka zo kafin zuwan liman to kuma kaga kenan har yanzu akwai ratan lokaci na kai tahiyatul masjid dinka an fahimci wannan da kyau wannan shine fikihun mas'alar wallahu a'lam wannan kuma yana cewa wai ba ma yin sallar magariba da wuri yace kuma an tambaya annabi cikin ayyuka wanne suka fi kyau yace as-salatu fi awwal waqtiha da haka kuma nan muna jinkirin sallar magariba to kun jira da ne muna jinkirin sallar magariba ba sai kun jira wata ba sannan fito to a gaskiya ko ni satin da ya wuce ne ta mamaki na ce to lokaci ne ya canja bayan shigowar lokaci ina jira a gida har na ɗauka lokaci ya canza ko agogo na baya aiki bayan shigowa da wajen minti biyar ko minti bakwai kafin a kira sallah hakki ne dai na masu kiran sallah su ga cewa farkon sallah sun kira farkon kira sun kira sallah akan lokacin ta za a kokari a gyara insha Allah Allah saka maka da alkhairi bisa ga nasihar ka da fadakarwar ka wannan kuma yake cewa ya ji wani malami na ahlus sunna yana cewa kiran sallah domin sallolin farilla wajibi ne to wai haka ne al hakika kiran sallah wajibi ne a duk inda ake yin sallar jam'i ake kamsa salawat kiran sallah wajibi ne ba ga daidaikun mutane ba dukkan masallaci wajibi ne a yi kiran sallah idan ba a yi kiran sallah ba kenan an yi sabo sallar ta yi amma wannan sabo aka yi na ba abu umarnin annabi wajen yin kiran sallah domin kiran sallah yana ɗaya daga cikin sha'air na musulunci ababen da ke nuna samuwar su annabi zai tura rundunar baya kaya ce ka tsaya a bayan gari in lokacin sallah ya baka ji kira baka far musu ka yake su kafirai ne kenan to kaga ai wato ba karamin abu bane ba kenan har yanzu to wani abu ne da ake bambance tsakanin garin musulmi da garin kafirai da shi a ji cewa garin musulmai in lokacin kiran sallah ya kawai ko ina ana ji kaga abin sha'awa ne kwarai da gaske ya zanto ana yin kiran sallah din don haka wajibi ne a rika tsayar da shi na'am to ban san da me suka dogara ba amma ga kaida kowane masallaci ai zai kira mamudinsa ne kowane masallaci yana da mamudinsa su ne makusantan masallacin da suke zuwa su hallara galibi ba za su bayar da muhimmanci ba in ba sun ji a kiran masallacin su aka kira ba saboda haka ba za a ce za a dogara da kiran masallaci ɗaya ba kowane masallaci su na su wa alaikum salam eh ina jin dogon karatu? to dangane da wannan sunna ta jinkirtawa bayan kiran sallah dan suna ganin mutane wasu suna suna duniya kan sun ba ta da maganar cewar lokacin annabi da sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna nafi kuli bayan kiran sallah kafin a tada sallah har cewar wani ma zai zuci an gama sallah
sun manta da wannan su abinda suke so da an kira sallah kan kamar da annabi a su annan a tashi wannan shi ne na yanzu ba su ji maganar wannan bawan Allah ba yana magana ne game da wanda yake nasihar cewa ba a fara sallah da wuri yace yana ganin mai wannan nasiha kamar ya manta da wata sunnar ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an kiran sallar magariba a masallacinsa wato mutane sukan yi wannan sallar nafila ta bayan shigowar lokacin magariba kafin yin sallar magariba har ma wani lokacin idan ka samu suna ta wannan nafilkulun zaka dauka kamar an gama magariba ne saboda annabi na bada ratan lokaci har su yi wannan sannan kuma ya zo a yi sallah yace to yana tsammanin kila wannan suke abin nan akai ala kulli halin wato lamari ne na mutane wani lokacin yana da wahala sai kana ciza kana busawa amma na san akwai masu gaggauta yin sallah kam so suke da an kira kuma a tayar nan take wani saboda zarafin da ke gabansa yana yi yana duba lokaci ko kai liman ka shigo idan kana na fulfuli sai ga yana kallon ka yana kallon agogonsa wayo da- yana maka magana da wayo lokaci yayi a yi maza a tayar wannan haka ake a dukkan salloli ko azhar ko ma wace sallah ce haka galibi ake da sauransu to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake gudanar da jama'a wajen yin sallar magariba ko a wajen yin sallolinsa kai gaba daya yana yin sallah ne gurgurdan yadda mutane suka cika idan mutane sun cika a fara sallah kan lokaci idan mutane sun yi jinkirin zuwa ba a samu ruwan alwala ba ko mutane ba su zo kan lokaci ba a yi jinkiri har mutane su zo kaga za su zo suna jiran sallar annabi sallar isha'i har dare yayi wata rana annabi ya fito yake cewa wallahi wannan shine lokacin ta mafi dacewa ba dan kar in murguna muku ba wannan shine lokacin ta mafi dacewa to dai ya kamata dai a ciza a busa alal hakika akwai bukatan dan ba da ratan lokaci idan an kira sallah kafin a tayar da sallah din ba wai daga kira kawai za a abun nan ba ratan lokacin da zaka bar shine gurgurdan yadda mutum zai yi alwala gurgurdan yadda dai mutane za su haradu dan shine hikimar sallan jam'i din kuma shine hikimar kiran sallah din dan fadakar da mutane eh eh sari masiritin ko sariyatin mm haka ne ci gaba eh
shi wannan wasiyar na ta ji an tattauna a kanta cewar ah, ba tare da an tattauna ba wannan shi ne ba ka nan ne kai lokacin ba na a to ai kaga sai ka samu kasar din to tun da baka da rediyo abinda muka ce Jabir yace kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin ina ba shi wannan dan shi ma al'umma ne tunda mataimakin limamin ne kaga al'umma ne shi ma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir yace kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da annabi cikin wata tafiya ko cikin wata sariya to idan an ce sariya rundunar yaki wadda annabi baya ciki to shine muka ce ya za a yi ce tare da annabi sannan kuma ya ce a sariya sariya kuma ka'ida annabi baya ciki kuma kissar hadisin ma gaba ɗaya tana nuna annabin baya nan tunda ya ce fa asabana ghaimun fataharraina alqiblata faktalafna yace sai girgije ko duhu ya zo sai muka yi cikin da don alƙila mu samu ba sai muka yi sabani sai wani suka yi sallah nan wadansu suka yi sallah nan da washe gari sai muka tambaya annabi muka ce gafa yadda muka yi sai annabi ya ce ajza atkum salatukum kaga nuna annabi baya ce to wannan sai sa muka ce to me yasa ce kunna fi sariyatin in dai annabi baya ce shine muka ce farkon rundunar yakin an fasi tare da annabi amma sariya kuma da aka je sansani sai kuma annabi ya tura ɗansu tawaga suka tafi wani waje kenan sai ya kasance jabir na cikin wannan tawagar ka fahimta ai yana nufin mu muna cikin sariya amma sariyar tabi'a lil jaysh alladhi kana fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wannan yace ya halatta a yi salatin annabi cikin sujada ba za ka yi salatin annabi ba cikin sujada sai abinda annabi ya ce kai wato ibada kullun kar ku yi istihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ababen da mutum zai faɗa a cikin ruku'i da cikin sujada mafi tsadar abin faɗi a cikin ruku'i da sujada gaba ɗaya shine hadisin Aisha subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli hadisin bukhari da muslim kenan daga Aisha tace annabi ya kasance yana yawan maimaita waɗannan guda a cikin ruku'insa da sujudarsa gaba ɗaya tace ya ta'awwal alqur'ana yana fassara alqur'ani wato yana fassara fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih sai ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika shine sai ce wa bihamdika wastaghfirhu sai ce allahumma baghfirli shine tace ya ta'awwal alqur'ana kamar yana fassara alqur'ani a aikace sallallahu alaihi wasallam to da wannan da kuma sauran wato azkar da ake wanda bayanin su zai zo cikin wannan littafin insha Allah adadin kala kala na wanda ake cikin ruku'i da kala kalar abin da ake cikin sujada shi ya kamata ka tsayi kayi abin da annabi ya ce kayi shi ya kamata kayi ba abin da kai ka zaba ba kaga salatin annabi abu ne mai kyau amma ba za ka yi shi ba sai inda annabin ya ce an gane ku kullun ibada ana yin ta ne gwargwadon yadda ya dace da shari'a wannan mai abin nan takarda ta karshe ta hannuna yace me hukuncin wanda yayi magana lokacin da liman ke hudubar juma'a annabi ya ce duk wanda yayi magana lokacin da liman ke hudubar juma'a fa qad laga yace wa man laga fala juma'ata lahu wanda yayi laga kuma to babu juma'a tare da shi a wani hadisin za ka ce za a ba shi ladan azhar ne hukumar da za a yi masa za a ba shi ladan azhar ladan juma'a dai kan ya rasa daga lokacin da ya magana liman na hudu ba to magana shi ladan juma'a daga lokacin babu shi sai dai a bashi ladan azhar hukumar da za a yi masa kenan kai kai kai magana fa aka ce mala idris ba ishara ba ishara magana ce sai wanda ya magana ishara magana ce waye ce magana ce a istilahi wala misalan bil habib al mutayyimi ai ba magana wannan maganar ilmul kalam ce ai ba magana bace ba ba magana bace ba wannan ya hakuri in gama ya hakuri in gama a logance a shari'ance ishara da hannu ko ishara da ido wannan ba a kiran su da suna zance zance baya zama zance sai an samu lafazi a baki to zance ya zantu kenan amma matukar ishara ce wannan ba magana ba ce ba a shari'ance yanzu misali idan kai magana da bakinka a cikin sallah kai magana da bakinka sallah tana nan in dai kai magana da ganganci ba tare da wani uzuri na gyaran sallah ba kai magana a cikin sallah sallah ta lalace idan kai zancen zuci fa tana nan sallan ka ba ta lalace ba amma ba zance bane ba a lugance zance ne amma shari'a ba ta bashi hukuncin zance ba sannan mutum ya ce assalamu alaikum kana cikin sallah sai kai isharar da hannu haka isharar na cewa ka ansa masa kai magana cikin sallah sallah tana nan ko ba ta kana cikin sallah wani ya ce wani zan tafi kasuwa amma ina tsammanin ko zaka tafi in zaka je in jira in ba zaka tafi kenan sai kai ka haka da hannu ba ba zan je ba kenan ba ai ya fahimci ba zan je ba yanzu wannan ina lalata sallah a sai kaga ba zan ce wani ba da haka wannan ba magana ba ce ba wannan wannan da kake ishara gare shi magana ce ta masoya asharat bi tarf al-ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami yace wai da kiftawar idan ta sai ta yi min ishara tana jin tsoron kacce furuci da baka danginta da suke gaba da ni su tayar mun isharata mahazunin walam ta takallami da ganin isharar wato ishara ce ta mai damuwa da bakin ciki amma ba ta ce komai ba fa aikantu anna tarfa qad qala marhaban yace ni kuma da tayi wannan sai na fahimci gilar ido ta ce da ni marhaba marhaba wa ahlan wa sahlan bil habib hada kaga yau maganar wasu na'am ana nufin wanda ya je masallaci ya yi magana lokacin da ake hudu ba annabi ya ce ko mai magana kace da shi yi shiru kai ma ka shiga to wanda ya je masallaci kenan ba wai wanda yake gida ba kana gida kana ta surutun ka baka san ana hudu ba a masallaci ba idan ka je sai kai shiru sannan idan ka je shin kokowar masallaci ake nufi ko dai hatta harabar masallaci to na akwai sabani abinda dai ake abinda dai yake magana wadda ita ce za ta fi shafa kai tsaye in dai kana inda ko ba sifika kana ijin sautin liman to ba za ka yi magana ba sautin liman sautinsa na ɗabi'a sautinsa na al'ada ba tare da ƙari na amsa kowa ba kun fahimta ko dan wata sifika din za ta ci kusan rabin kilomita wata kilomita ɗaya wata biyu to kaga za a ce duk wanda yake can unguwar inda daga gidansa ba yana wanka yana jin magana liman na magana na hudu ba zai in yi magana ba da juma'a ba ta shafi wannan ba sai wanda yake daidai ratar wurin da da inda za a ɗauke wuta yana jin abin da liman ke cewa to wannan shine hukunci ya hau kansa eh ban gane ba idan mutum ya ci tawa yake alhamdulillah zaka ce yarhamukallah wannan ai ba magana bace ba ko ba lokacin hudu ba kake magana wannan ba za ka masa magana ba ba ba ba ciki na'am eh a'a ai ba ta cikin kare ko abin nan ababen nan guda uku sune suke yanke sallah ya hakuri ya hakuri in gama ababe guda uku ba su muka ce suna yanke sallah ba dame dame da mace baliga da zaki da kare wannan sun wuce sallah ta baci sauran ababai duk zaka hana su wucewa amma waɗannan dai in sun wuce sallah ta ɓace amma sauran in sun wuce sallah tana nan bata ɓace ba ai ka fahimta da kyau sai da abinda aka ce ka yi kokari kar ka hana su wucewa to abinda malamai suke sabani a kai shine baka ankara da kare ba ko dabba baka ankara kai da rago ba zai wuce ta gaban ka ko yaro zai wuce ta gaban ka har sai bayan ya zo daidai tsakiyar ka ya kusa wuce wani ma ya wuce ma to zaka dawo da shi kuka jalabi ya riga ya wuce wuce akwai malaman da suka ce umarnin annabi dai ya ce ka dawo ka hana shi wai wato kenan wai dole sai ka komar da shi amma kaga za ga mai kuma aka yi ya wuce kuma ya kuma wucewa ya bai kamata ka bar shi yaso dai kawai shi kenan ku yi hakuri haka nan ni ma na gaji sosai ku yi hakuri wassalamu alaikum